أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba darasinmu na yau za mu tashi gabar magana ne na 97 shi ne du'a'u dukhulil qarya aw al balad karantarwa na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai shiga alƙarya ko kuma gari mai manzo Allah ke karantawa ashe ta hanyar hakan zamu iya gane idan mutum yayi tafiya lokacin da yake daf da shiga gari akwai abin da addini ya tanada ayi abinda manzo Allah ke cewa Allahumma rabbis samawati as-saba'i wa ma azlal wa rabbal aradin as-saba'i wa ma aqlal wa rabbash shayatin wa ma adlal ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه الكرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أبين دمان ظال لك سوى اللهم رب السماوات السبع وما أزلل Allah Ubangijin sammai guda bakwai da abin da suka yi wa rumfa ko inuwa, wa rabbal aradina saba'i wa ma aqlal ubangijin kasai bakwai da abin da suke ɗauke da shi wa rabba shayatini wa ma adlal ubangijin ubangijin shaytanu da abin da suka batas wa rabbar riyahi wa ma adrain ubangijin iska da kuma abin da iska ya sheka as'aluka ina roƙonka khaira hadhihi alqarya alherin wannan alƙaryar wa khaira ahliha da kuma alherin mutanen wannan alƙarya wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsarin ka daga sharrinta wa sharri ahliha da sharrin mutanen cikinta wa sharri ma fiha da ma sharrin abin da ke cikinta baki da babu shakka idan mutum ya karanta wannan addu'ar yana mai koyi da abin da annabi ya faɗa to Allah zai sada shi da dukkan alheran da ke cikin gari ko alƙarya da zai shiga sannan Allah zai ba shi kariya daga dukkan sharri na wannan alƙarya ko gari wanda zai shiga sahabiyul hadis huwa suhaib bin sinan ar-rumi radiyallahu anhu sahabin da ya roci hadisin shine suhaib ibn sinan ar-rumi Allah ya yarda shi qauluhu fadan shi da yace wa ma azlal kalman daga al-izlal wal murad minhu abinda ake nufi kullu shay'in as-samawat a tukannifuhu ko mutakannifa bihi duk abin da sama take kewaye da shi to akan dauka kamar samaniya ta yi wa abu rumfa to duk abin da sama ta yi masu rumfa to kana neman Allah madaukin sarki ya tsare ka daga sharrin wannan abin qala ibn al-athir rahimahullah ibn al-athir ya fada Allah ya masa rahama yace azallati as-sama'u al-arda samaniya ta yi wa ƙasa rumfa ayyartafa'at alaiha abinda yake nufi sama ta daukaka daga barin ƙasa fahiya lahaqaz zilla da haka sai sama ta zama kamar inuwa ce ko rumfa ga ƙasa amma fadan shi da yace wa ma aqlal min al-iqlal an samu kalmar daga al-iqlal wa huwa al-irtifa shine daukaka wal istibdad da kuma nisa da yin abu wal muradu minhu abinda ake nufi kullu shay' dukkan abin da tasabiddu bihi al-arab ƙasa ke ɗauke da shi wa yusta'malu bihi mimma alaihi bil makhluqat da kuma duk abin da ake amfani da shi daga cikin abeban da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda kowanne babu ko shakka akwai alheri tare da shi akwai kuma akasin alheri amma faɗan shi da yace wa ma ablal min al idlal daga batarwa wa huwa al hamlu ala dalal shine dora mutum akan bata abin da ba daidai ba wa huwa biddul huda kishiyan shiriya kenan akan ce wane ya shiryu ko kuma wane ya bata ana cewa ya shiryu a lokacin da yake aiki daidai da yadda addini ya koyis akan ce wane ya bata a lokacin da yake bin son zuciyar shi ko kuma shedan ya batar da shi daga barin tafarkin daidai sai a ce wane bata ce to amma fadan shi cewa wa ma zaraina ay ma aqaratu domin idan iska na sheka abu zaka samu yakan tada shi kamar guguwa in ta taso takan yi sama da duk abin da ta gamu da shi takarda ne ko lida ko abin da ya kama da wannan fadan shi dai ce khaira hadhihi alqarya ay salamata fiha shine mutum ya samu salama zaman lafiya da aminci idan ya shiga garin kada ya hadu da tsoro ko tashin hankali ko abin da ya kama da wannan da yace wa khaira ahliha yana nufin al-ijma mal ulama was salihin wat ta'arruf bihim idan ya shiga cikin garin Allah ya arzuta shi haduwa da malamai da mutanen kwarai ya kuma san su ya amfana da su domin babu ko shaka idan mutum ya shiga gari ya san mutanen garin mutanen kirkinsu da salihan bayi ya amfana da su to ya haɗu da alherin da ke cikin wannan garin da ya ce wa khaira ma fiha kuma Allah ya arzuta shi da abin da ke alheri na cikin alƙaryar min al-ilmi wal hikima shine ya samu ilimi da hikima وكل الأمور الراجعة إلى المنافع الدينية والدنيوية da dukkanin al'amuran da amfaninsu ke komawa zuwa ga tabbatuwar amfani a duniyance da kuma addini sai manzo Allah cewa uzu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrinta ila akhirih yufassir bi yufassar bi aqsa ma dhukira min alkhair akan fassara shi bi aksi ma zukira da aka san abin da aka faɗa alheri ma'ana idan mutum ya shiga alƙarya ya gamu da mutanen kirki wannan shine amfani to idan mutum ya shiga alƙarya ko gari sai ya gamu da mutanen sharri batattun mutane to wannan sharrin alƙarya da abin da ke cikin ta kenan idan mutum ya shiga gari ya amfana da maganganun mutanen kirki maganganun malamai maganganun mutanen kwarai ko da ko kalma biyu ko uku ya ji la'alla wannan kalmomin bai san su kafin yanzu ba ko kuma a'a ya san su amma ya ji tunatarwa yanzu wannan ya amfana amma idan mutum ya shiga sai Allah ya kaddara haduwan shi da ashararan mutane wanda ya koyi fitina a wurin su ya ji kalmomin da basu dace ba ya ga ayyukan da bai dace ba to sai a ce ya haɗu da sharrin alƙarya wanda ko mutum musulmi baya son haka yana son ya shiga alƙarya lafiya lau ya fito lafiya lau gabar magana na 98 shine du'a udkhuli su addu'an shiga kasuwa manzo Allah ya karanta cewa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in yuhyi wa yumiit wa huwa al-hayy la yamutu bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir ma'ana la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai shi wahadahu shi kadai yake la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki yabo da godiya sun tabbata gare shi ya koyi wa yumit shine wanda yake rayarwa kuma shine wanda yake matarwa wa huwa al-hayyu shine rayyan sarki la ya mutu wanda shi baya mutuwa biyadihi da khairu alheri ya tabbata ga hannun shi wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan kowane abu idan mutum zai shiga kasuwa wannan shine addu'ar da annabi ya karanta a koyis sahabi hadis sahabin da ya roci hadisin huwa umar bin al-khattab radiyallahu an shine umar dan khattabi Allah ya dade shi wa jaa fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam yazo a cikin hadisin fadar manzo sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala suka wanda ya shiga kasuwa faqal sai ya faɗi waccan addu'ar da ambaton ta gabata kataballahu lahu alfa alfa hasana wa maha anhu alfa alfa sayyi'a wa rufi alahu alfa alf daraja idan mutum ya fadi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mutum ya fadi wannan to za a rubuta bar kyawawan aiki miliyon ɗaya shine alf alf hasana mun fahimta za a rubuta masa sannan za a shafe masu kusakurai dubu har so dubu idan aka ce hasana Allah kaɗai ya san abin da hasana ɗaya take kunshe da shi nasi ya tabbatar da cewa tsakanin hasana da wata hasanar nisan tafiyan kamar sama da ƙasa to ɗaya ke kuma za a rubuta mutum hasana har dubu sau dubu idan mutum ya faɗi wannan kuma again za a shafe masu kusakurai nashi wanda shi bai san wanda za a goge ba amma har dubu sau dubu sannan ƙarshe mutum ya samu promotion ya samu ƙarin daraja shi ma har dubu sau dubu kun gari ban bayan kaɗan ba ne kuma za ka je kasuwan ka yi sayayya ka je sai da kaya ko ka je sai in ka je sai da kayan ka sayar ka samu riba kuma Allah ya sanya albarka cikin dukiyanka idan sai ka je ka sayo kuma ka amfana har wayo Allah ya sanya albarka cikin abin da ka sayo me yake wannan riba amma so goma mutum zai shiga kasuwa ya fita baya karanta wannan wannan ke nuni akan karancin kulawa da addini da muke yi gaskiya wallahi babu wani lokaci cikin awoyinka ashirin da hudu da kake da su a kowane kwana da wuni face akwai karantarwa ta manzon Allah tare da kai kuma tsare wannan karantarwa shine rufin asirinka ka sani ko baka sani kun fahimta da kyau wannan tsare karantarwa ta annabi shine rufin asirinka domin shi ke sanyawa ka zama bawan Allah sali ka zama bawan Allah da yake godiya ga Allah in Allah ya bashi ka kuma zama bawan Allah da yake haƙuri da jarrabawa in Allah ya jarrabe shi domin baiwa da kyauta ta Allah yawa take da akwai ɗabi'ar ɗan adam yakan yi farin ciki kwarai idan Allah ya bashi amma ɗan kaɗan ne suke haƙuri su mai da al'amari zuwa ga Allah idan Allah bai basu kun fahimta da kyau yaushe ne mutum zai samu nishaɗi a cikin ibada har sai ya kai fagen da duk abin da Allah ya kaddare shi a rayuwa zai same shi to zai same shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali bai daga hankalin shi baya rikicewa hankalin shi baya tashi kun fahimta wannan shi ake ce da shi mutum mai arziki yau Allah madaukin sarki cikin hikimar shi ya kaddara cewa kai ma'aikacin gwamnati ne kana daukan albashin da ya kai naira dubu ɗari ko sama da haka lokacin ritayar ka bai yi ba wani dalili ya sa kawai ce an kore ka to sai ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddara kasancewa wanda ya baka da har albashin kai ka wannan matakin yanzu kuma shine ya anshe ma don ya jaraba imaninka to kar ka shiga sabbatu kai ta cewa ne ya ja mini ba dan abu kaza ba da ban yi abu kaza ba ba dan abu kaza ba kaza bai faru ba kar ka yi haka yau ubangiji shine ke sanya arziki ya sanya albarka a arzikinka kana fita kasuwa kullun ka samu riba kullun ka samu riba yau za a waye gari kana cikin wadata da gidanka karami yanzu ka rushe kai babban gida ka sai gidan makwabta ka gidan wani da gidan wani ka hade ya zama naka kai gida babba da baka da mota yanzu ka hau mota da karama kake hawa yanzu ka hau babba gidanka gidan mawadaci babu abin da kake illa kasuwanci yau sai Allah ya jarrabe ka riban da kake samu da kuma sai ka daina samu aka waye gari abin da kafi karfi a da ya fi karfin ka yanzu da kai ne mai taimako kai kake ganin wani ka ji tausayi yanzu ka kai matsayin da kai za a kalla a ji tausayi to duk da wannan kare jijjiga ma imaninka ka sani cewa jaraba ta ne Allah ki sun yi wannan shi ake ci da shi samun arziki to duk wannan na tattare karkashin karantarwa ta manzon Allah saboda shine abin da ke jaddada imaninka wani al'amari mai ban sha'awa na faɗa a darasinmu na ranar alhamis yake gaya abokan karatu yake ce musu yanzu idan mutum ya rashin lafiya har ya kai halin da kowa ya san bai da lafiya shi yanzu akwai rashin lafiyan da mai rashin lafiyan kawai shi ne ya san baya da lafiya amma wani in ya kalle sai ga lafiyar shi da karshen ta sai in ya je asibiti ya faɗa abin da ke damun shi likitoci sun yi bincike sai a gane cewa wani bayar lafiya akwai rashin lafiyan da ko baka faɗa ba da an kalle ka an san baka da lafiya idan mutum ya rashin lafiya ya kai matsayin da mutane sun san bayar lafiya har ta kai halin da ya kwanta baya iya tashi a ta hatta zuwa bayi sai an shiga kafaɗin shi a wannan halin ya yi tsanani baya iya kwanciya da kai sai an kwantar da shi idan zai zauna sai an kama shi an zauna an riƙe idan zai biya bukatan shi sai an sanya mar abin da zai biya bukatan shi kaga rauni ya kai rauni kenan wanda yake wannan halin ba bukatan ya daga baki shi banda lafiya ba bukatan wanda ya ganshe ce mar ah ni wani ko baka da lafiya mun fahimta daga lokacin da aka fara dora shi akan magani idan ya fara samun sauki shi a jikin shi yana jin yana samun sauki daga lokacin da ya fara iya zama da kanshi in an tada shi zai zauna za a ce sauki ya fara samu lokacin da zai iya kwantawa da kanshi ya kuma tashi da kanshi za a ce sauki ya fara samu lokacin da zai yunkuri ya tashi amma sai ya dafa kafadun wasu yake tafiya sai a ce sauki ya fara samuwa lokacin da ya fara dogara sanda ko yana bin bango a ce sauki ya fara samuwa duk fa ababin sauki ne mutumin da da zai ruga da kanshi tai wani zai dauki buhu wani zai tsalle ketare bango yanzu shine an shigo kafadan shi ko yana dogara sanda ana ya samu sauki shi yana jin saukin a jiki mutane suna jin suna ganin saukin a idanunsu irin tasirin da magani ke yi a cikin jikin marar lafiya idan ubangiji ya kaddar ya bashi lafiya to haka nan ibada ke yin tasiri a cikin jiki na mutum a lokacin da shigaltuwa da batasuwa ta shidan ta rufe shi kun fahimci magana ta daga lokacin da mutum ya zama mai bibiyar abin da annabi ya koyes wallahi zai rika jin nishadi a ran shi ba abin da zai ba shi sha'awa kamar ambaton Allah da zaran ya ji an kira sallah hankalin zai kwanta ya ji ana karanta alqur'ani samu nutsuwa shi ma so yake karanta zai ji kamar tsunkulin shi ake kwana biyu bai sada zumunta ba bari ya je gidan wani ya je gidan wani ya je ya duba wani ya je ya wani murna yawa wani jaji duk ayyuka na ibada da ya san zai samu yarda a wurin Allah to har yake ya aiwatar da wannan abubuwa idan ko mutum ya fara sallah sai kamar kare dina idan mutum ya kai wannan babu abin da zai fi bashi sha'awa illa kulla a rayuwar shi ya kulla alaka tsakaninta da addini ko dai ka same shi yana sallah ko yana karanta alqur'ani ko yana muraja'a na ilimi ko yana karantarwa ko yana koyo wannan shine kwanciyar hankalin shi da nutsuwar shi idan mutum ya kai wannan wallahi zai rika ji a jikin shi na samun kwanciyar hankali da nutsuwa to mutanen da ke kallon shi kuma za su iya gane rayuwar na canzawa don idan an yi abu na ba daidai ba kana kallon fuskar shi za ka san cewa to abin da ya faru ya damuwa ne a lokacin da wasu ke sowa suna murna jin daɗin abin da ya faru na sabon Allah shi kuma kana kallon fuskar za ka iya gane cewa lallai wani ya damu to lokacin da mutum ya taka mataki irin wannan to shi ne taka matakin da mutum zai samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki ranar juma'a shekarun jiya kenan ina gaya wa ‘yan uwa kan mimbarin nan nake shi su mu wasu su abin da su ganin jin daɗin rayuwa shi ne tara dukiya mai tarin yawa wasu na ganin in ka tara dukiya to kai ka gamar duniya kenan wuri ka tsere wa tsara ka fi ƙarfin sa'a wasu suna ganin a ba haka ba ne wasu na ganin abin da za a ce da shi sa'ada a duniya shi ne tara mata da yawa ko kuma karanta mata ka san wani shi tunanin shi shi ba zai yi aure sama da mace ɗaya ba tsoron talauci yake wani ba zai haifi ɗaya sama da biyu ko uku ba talauci yake jin tsoro kawai shi yana ga ya riga ya alakanta talaucin shi da ƴaƴan shi ba wai tunanin shi Allah ke badawa ko kuma Allah ke hanawa ba amma abin da aka umarce ka lallai shari'a ba ta kallafa ma abin da ba za ka iya ba wani kuma sai ke ganin a'a kawai sa'ada ta duniya ya samu aikin gwamnati kuma da albashi mai yawa wani yana ganin sa'ada ta duniya shine samun wani matsayi ko da a siyasance ne kowa na hangen abubuwan ta mahanga daban-daban amma dai mahangar ɗaya ce duk wanda zai ji daɗin zaman duniya ta fuskan addini mutum ɗaya ne tal shine wanda ya yarda da abin da Allah ya hukunta akan shi ya kaddara mai daɗi kuma rasu daɗi to ya fi kowa samun nutsuwa a'a abu ke samun ɗaya a cikin mu na rashin daɗi a ce ka yi haƙuri ba haka muke cewa ba muna da ittifaki in za ka yi haƙurin zai haifar ma da kwanciyar hankali a ce ka manta da wannan abin ka daina tunawa ko ko magana ce kana tadawa a ce da Allah ba tada zancen in kana tada zancen abin ba zai wuce ba amma da kayi haƙuri sai abin ya wuce to haka alama al'amarin duniya yake duk halin da ka samu kanka a ciki kana da shi baka da shi ka yarda shi ne matsayin da Allah ya amince zaka zauna lalle ka yarda abin da Allah hukunta maka to sai ka zan bawan Allah na gari da haka bibiyar abin da manzo Allah ya koyis sai ya zama alheri ne mai yawan gaske sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Umar bin Khattab shine fadai cewa kataballahu lahu alfa alfa hasana wa maha anhu alfa alfa sayyi'a wa rafa'a lahu alfa alfa daraja qauluhu fadan shi dai shi man dakhala su su kamil aswaq kowace kasuwa daga cikin kasuwanni fadan shi dai ce yi huyi wa yumit ayyul mutasarrif ubangiji shine ke yanda ya ga dama fi mulkihi a mulkin shi kaifa yasha'u yanda yaso taratan bil ihya wani lokaci ya raya wa taratan bil imatati wani lokaci ya matas wa huwa qadirun ala zalik Allah mai iko ne akan yin hakan wala yu'jizuhu mu'jiz ba wani abu da ke gagaran Allah wala yamna'uhu mani ba wani mai hanawa da zai hana Allah madaukakin sarki mun fahimta muna ganin idan Allah madaukin sarki so ya baka da zai baka da kana so ko baka so zai baka haka ne wani zai zama shi a tsarin shi bai san haihuwa zai yi abinda ake shi da shi family plan wani kuma ma yayi tahdidun nasal amma idan Allah ya so haihuwa dole sai an haifa wani kuma na neman haihuwar ido rufe kuma ya rasa ga yadda kudin shi a hannu da kudi ake badawa a sayo da shi zai iya amma da shi Allah yake badawa to kuma lokacin da Allah ya shirya yake so zai baka dan a lokacin zai baka ba lokacin da kake so ba to haka lokacin da Allah ya niyyar zai anshi abin shi kuma zai amsa a lokacin da yake so ba magana ce sai ka shirya a ce to wani kun shirya wani fa zai mutu mun gane da kyau a ga yan uwan shi to kuna jifa daga nan zuwa ranar kaza wani zai mutu wani irin shi kun yi da ko yadda ba Allah zai dauki shi ko bai shawara da kowa dayyif qawluhu fadan shi dai cewa huwa hayyul la yamut ay la yatarihi afatul maut afatul maut aibu irin na mutuwa baya bijiro wa Allah madaukakin sarki domin sifantuwa da mutuwa sifa ce ta abin halitta bal huwa hayyun qayyum Allah rayayyen sarki ne kuma wanda yake dawwamamme abadiyun sarmadi abadi har abada na nan sarmadiyun yana nan dundundun lam yazal wala yazalu Allah bai gushe ba ba kuma zai gushe ba biyadihi alkhair min babil iktifa wannan ababi ne na wadatarwa taqdiruhu biyadihi alkhair wa shar ai da alheri da sharri dukkaninsu suna da Allah madaukin sarki li'anna alkhair wa shar kulluhu min Allah saboda alheri da sharrin shi dukkan shi daga Allah ne walakin sai dai tsawa zikira sharri anan sai Allah ya boye ambaton sharri ta'adduban ta'adduban manzon Allah bai faɗi sharrin ba saboda nuna ladabi ga Allah madaukakin sarki hatta la yunsabu ilaihi shar saboda kar a jingina sharri zuwa ga Allah madaukakin sarki wa in kana fil haqiqa ko da yake a haqiqa jami'ul ashiya'i minhu subhanahu wa ta'ala dukkanin abubuwa da gare shi ne Allah madaukin sarki wanda zai aikata sharrin ma sai Allah ga dama ko idan Allah bai ga dama ba ana saba mar ba a saba mar so nawa mutum ke kan hanyar shi ta aikata aikin alheri sai ya mutu akan hanya so nawa mutum ke kan hanyar shi ta aikata sharri sai ya mutu akan hanya ashe yau da Allah ya ga dama a duba abin da yawa sahabul fil sun tafi za su rusa dakin Allah amma da Allah bai ga dama ba sun rusa sai ya rusa su ya turo musu tawaga ta tsuntsaye suka rusa su to haka nan alheri da sharri ga Allah take baki daya sai sha huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko na kan kowane abu ay qadirun ala al-ihya'i wal imadati yana da ikon rayawa da matarwa wal khairu wa shar yana da ikon saukar da alheri da sharri wa ghairu zalik da ma abin da ba wannan ba min jami'il ashiya'i cikin dukkanin abubuwa baki daya fadan shi da yace al hasana fi diwanihi wa sahifatihi za a rubuta a littafin mutum wa sahifatihi da takaddashi allati bi yadil kiramil katibin littafin shi fayil din shi da yake hannun marubuta masu girma wa kadhalika muhiya anhu min diwanihi alf alsayya hakanan a diwanin shi fayil din shi za a shafe mar kuskure dubu har so dubu wa rufiya lahu alf alf daraja a daga man mataki ɗaya bayan ɗaya har dubu sau dubu fil janna a aljanna wa ma'ana rafa'u darajat abinda ake nufi daga daraja huwa iqa'uhu min al manazil allati fawqa manzilatihi za a bashi wurin zama wanda ya fina shi a ba mutum wurin zama wanda ya fina shi allati hasalat lahu qabla hadha al qawl da yana da matsayi wanda yake shi a yanzu sai ya faɗi wannan zai samu promotion li'anna irtifa al manazil saboda ɗaukakar matsayi wa daraja da darajoji bi ziyadatiha ta hanyar karuwanta ne ga irtifa'il amali wa ziyadatiha ta hanyar ɗaukakuwar ayyukan mutum da karuwarsu misali muƙaddara Allah ya hukunta cewa mutum yana wannan step ɗin a yanzu zaman da yake a duniya sai mutum ya yi ibadar da zai samu ƙarin girma a wurin Allah maɗaukin sarki a yanzu sai a sake ɗaga darajar shi zuwa wannan gidan bai sani ba amma dai yayi imani tunda annabi ya faɗa ko Allah ya faɗa yayi imani to mutum ba zai gushe ba yana samun girma ɗaya bayan ɗaya girma bayan ɗaya to har sai ya kai daraja ta sama amma a ina yake samu a wurin Allah madaukin sarki ta wace hanya kamun kafa yake zai bigi gaban cewa ni dan gidan wani ne ko ni baban wani ne ko muna da alaka da wani a'a aikin shi ne kawai zai gadar da hakan samun girma lokaci bayan lokaci mun fahimta Allah ya dace da mu wal hikima hikima fi husuli hadha al ajr al azim wajen tabbatar lada mai girma ka annahu lamma kana ahli su kamar lokacin da ma'abuta kasuwanci sun kasance mushtagilina bit tijarati wal makasib sun shagaltu da kasuwanci da neman kuɗi wa hum fi gaflatin an dhikr rabbihim sun rafkana da gabaran ambaton ubangijinsu bal aktharuhum mubtaluna bil iman al fajira wal kadhiba mafi yawancin yan kasuwa ma an jarabe su da imanin fajirci da kuma ƙarya so tari a cikin yan kasuwa in ba wanda Allah ya kiyaye ba zaka samu akwai rashin gaskiya cikin al'amarin su mutum zai so abu kaza sai ya ce ma kaza ya so shi misali mukaddara ya so shi naira 100 sai ya ce maka shi ma 120 ya so shi watakila an taya mutum naira ɗari ya ce ɗari da ashirin aka taya masa irin waɗannan maganganu wanda bai dace wa kana hadha bainakum mimman zakara Allah ta'ala wannan ya kasance tsakanin su zai shiga kasuwan sai ya ambaci Allah wa ishtagala bi amri al-akhirah ya shagaltu da al'amarin lahira mukhalafatan lahum saboda saba musu wa ta'ziman li rabbih azza wa jal da kuma girmama ubangijin shi la jaram babu laifi hasa lahu hadha al-ajr al-azim wannan ladan zai tabbata gare shi lada mai girma la jaram yana bada ma'anar lalle ko tabbas ce la jarama tabbas in har yaya hakan to abinda Allah ya alƙawarta zai cika shine hasala lahu hadha al-ajr al-azim wannan ladan mai girma babba da Allah ya alƙawarta zai tabbata akai wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ko ba abu bane mai wahala a wurin Allah balantana a ci ya gagara wa yattasu bi rahmatihi man yasha Allah yakan kebe wanda ya so da rahman shi wallahu zul fadl al azim Allah ma abucin fadala ne wacce take babba wa bi tibari anna hadhihi al kalimat idan muka yi lura da wannan kalmomin mustamila ala tahlil wa tauhid wa fana'i ala Allah ta'ala bi sifat al jamila wanda sun tattaro hailala ta Allah yabo zuwa gare shi ta hanyar sifanta shi da sifofi kyawawa saboda Allah sifofin shi sunaye sifofi ne na kamala wanda babu tawaya a cikin su Allah ya datar da mu gabar magana na 99 shine addu'a idza ta isal markabu wato yin addu'a idan abin hawa mutun ya halaka ce bismillah sahabiyu da hadisi shine Usama ibn Umayr radiyallahu anhu wal hadithu bi tamamihi huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam cikar hadisin shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ke radif shine gadan bayan dabba domin kalmar ridifu ridifu nan kutolon dabba idan kamar doki ne inda aka dora ba sirdi to kuma abin da yo bayan shi ake shi da shi ridifu sai ce na kasance ina bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akara dabbatuhu sai dabbar da manzo Allah ce kai ta yi tuntube fa qultu sai nace ta isa shaytanu shedan ya halaka ko abin da ya kama da wannan fa kala sai manzo Allah ce la taqul ta isa shaytan kar ka fada cewa ta isa shaytan fa innaka idza qulta zalik idan ka fada haka ta'azama girman kai zai kama shi hatta ya kunu mislal bait har sai zan kamar girman daki wa yaqul zai fada cewa bi quwwati da karfi na walakin qul abinda zaka fada ka ce bismillah fa innaka idza qulta zalik idan ka faɗa ka tasagar to shi dan zai karkasa ya wulakanta hatta ya kuna misla dubabi har ya zama kamar kuda amma idan ka ce taisa shaytan ma'ana shi dan ya halaka sai girman kai kama shi ta kumbura sai ya zama kamar daki babba amma idan ka ce bismillah to kuma sai kalkasi da wulakanci ya kama shi ba zai gushe yana kalkasa yana wulakanta ba sai ya zama kamar kuda anan mu dubi karantarwa ta annabi tsira da amin tabbata gare shi yakan hau dabba kuma ya dauki mutum a kan dabba mutum bisa hau dabba kaga alama ce ta tawazu na kalkasar da kai na manzon Allah a yayin da zaka samu mu mutane masu hali yanzu wanda karansu ya kai tsaiko ba ma magana akan dabba ba ta a cikin mota mota mai tsada wani bai zama su su biyu a gidan baya da fi karfin haka zai zauna shi kadai abin shi ba abin da ya dabe shi yana ganin ya zauna a baya sa zauna shi da wani kalkasi ne wulakanci to balantana a ce sun kai su uku a gidan baya din to amma ga shugaban halitta wanda ya fi kowa daraja a wurin Allah zai hau dabba kuma wani ya hau bayan shi ya zauna wani sa'in su tafi ma suna fira Allah ya mana muwafaka qauluhu fadan shi da yace afarat ay zalakat idan ta yi sansarafa ta yi tuntube za ta faɗi zalakat amma faɗin shi da ce ta isa shaidan ai halaka ya nufin ya halaka wakilai wasu malam suka ce a sakata ya faɗi wasu suka ce akara ya yi tuntube wakila aka ce lazima hushar shar ya lazance shi amma faɗin shi da ce ta'azama ta'azuma shaidan girman kan shaidan kaunuhu mithl albayt kasantuwan shi misalin daki kad yakunu bil hajam zai iya wata hanyar girman jikin shi aw yakunu kinaya an farahihi wa nakhawatihi ko kuma ya zama kinaya ce akan farahihi wato farin ciki nashi wa nakhawa da kuma jin kai domin ko mu a Hausa muna cewa wani girman kai yake da akwai idan an ce wani na da girman kai ai ba ana dafin kanshi babba bane wata ɗabi'a ce ta jin kai yake da ita ko a hausance akan ce a tara mutane a ce da Allah ku haɗa kanku duk bahaushe ya san me ake nufi ku haɗa kai ba yana nufin ka kawo kanka wancan ya kawo nashi ni ma an kawo nawa mu taru mu haɗa kawo nawa ɗaya ba haka ake nufi ba ma'ana kalmar mu ya zama kalma ce guda ɗaya mu zama taimakon juna qauluhu fadan shi dai ce tasagar wa tasaguruhu kadhalik shi ma zai yiwu abinda manzo Allah ke nufi da kalkassin shi ko dai ya zama kalkassi ne hissan na gani da ido zai zama karami kwarai da gaske ko kuma kalkassi ya kama shi don akan ce wane ya kalkassa ba ana nufin ya zama karami ba har wani sai akan ce wane karamin mutum ne don ka ce wane karamin mutum ne to an san me kake nufi ba ka nufin cewa wai karami bane ta fuskan jiki a'a yana da halin karanta ko dai rashin cika alƙawari ko ƙarya ko cin amana ko abin da ya kama da wannan sai ka ji an ce wane karan mutum ne ɗayyif aukinaya an zullihi wa ƙahari wa alam ka sani an na zikir Allah an na zikir Allah ambatan sunan Allah yuzibu shaitan yakan narkar da shaitani kama yuzibul ma'ul milha kamar yadda ruwa ke narkar da gishiri idan aka sanya wa gishiri ruwa yakan zo gai to haka nan shaitan yakan narke kamar yadda ruwa ke narkar da gishiri gabar magana na dari shine du'aul musafiri lil muqim addu'an da matafiyi zai yi wa wanda yake zaune yace astaudiukumullah alladhi la tadhi'u wada'iukum astaudiukumullah wato ina bayar da ajiyar ku ga Allah alladhi la tadhi'u wada'iuhu wanda ajiyar da aka bashi ba ta tozarta ko wulakanta sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu huraira shine abu huraira radiyallahu anhu وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم fadar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa man arada an yusafir wanda ya nufaci yin tafiya fal yaqul ya fada liman yukhallif ga wanda ya bar shi to sai ya faɗi wannan addu'ar astaudiukumullah alladhi la tadhi'u wada'i qauluhu fadan shi da yace falyakul liman yukhallif ay min ahlihi wa ahbabi ma'ana mutun ya fada ga iyalin shi da dukkan masoyin shi baki daya fadan shi da yace astaudiukumullah astahaq astahfizukumullahu ta'ala ma'ana ina ba da kiyayewar ku zuwa ga Allah aj'alukum fi hifzillah nikan sanya ku cikin kiyayewa ta Allah wa ri'ayatihi da kula da shi amma faɗan shi da cewa da'iyahu jam'u wadi'a jam'i ne na wadi'a alwadi'a fil asli ismun lil mal matruk inda ahadin asali idan an ce ajiya sunan dukiya da zaka barta a wurin wani mutum min alwada'i wa huwa tarku asalin kalmar a larabci alwada'u bi ma'ana at-tark wani ga ajiya ta nan wurin ma'ana ka an ka bashi wani lokaci sai ka zo ka ansa to mun korin san cewa ba a ba da ajiya sai ga wanda yake da amana hatta a shar'anci idan ka san mutum baya da amana to baya halatta ka ɗauki amanar ka ka danka aure shi wannan shine asali amana kowace iri ka ɗauki amanan dukiya ka bashi ka ɗauki amanan kaddara ka bashi ka ɗauki amanan al'umma ka bashi bai halatta yanzu shi yasa mutum koda wasiya yayi sai ce idan na rasu abinda na bari a danka a hannun wane ya kula da yara na kafin su girma da ya rasu sai mutanen suka ga cewa wanda aka ce a bar dukiya a hannun shi fa ba mai amana bane idan kuɗin sun shiga hannun shi salwanta za su to anan ya kamata hukuma ta shigo ciki lalle sai a canza wanda aka yi wasiya zuwa gare shi yanzu hukuma za ta kalli maslahan ƴaƴan shi wanan da aka ce a bar amanan yaran a hannun shi shi kan shi yaran nashi ba su fuskanci tarbiya a wurin shi ba ya za ka ɗauki ɗan wani ka bashi mun fahimta da kyau to wannan shi ne asali na amana a cikin magabata akwai wani mutum wanda ya bayyana mutum ne mai amana a zahiri har ta kai ga mutane sukan ɗauki amana su bashi idan mutum zai yi balaguro ya rasa inda zai ajiye kuɗi sai cewa na ga zan yi balaguro ga kuɗin ka ajiye min idan ka je ka dawo to za ka samu kudinka ko da shaida za ka yi wa kudinka ka yi musu wata alama sai ka bashi ajiya in ka tafi bayan shekara ɗaya biyu ka dawo ka ce mar kudinka in ya ɗauko sai ga wannan kudin da ka bada ajiya ne wannan ya sa mutane suka amintu da shi wani lokaci sai wani mutum ya kawo kuɗi masu yawa masu ɗimbin yawa yanda ya ji ana yaban shi a gari ba wanda ke sukan shi sai shamar wani ga kuɗi na ka ajiye mun zan yi birago da ya bashi bacin wani lokaci mai tsawo da ya dawo ya ce masu kudi nawa sai sha ba ni kawa ba shi a hausa ban baka ba ya ce baka bani ba ya ce wani ka tuna ya ce ai ban mamanta ba ai sai an manta ake tunawa ko ya ce ni na san baka bani ba ya ce ka ji tsoron Allah ya ce a na san baka bani ba to mutumin sai shiga cikin halin tunani in ya fito ya gaya mutane cewa na ba wa na ajiya ya cinye kare ta za'a saboda garin kowa ya yarda da shi sai ya samu alƙali na lokacin wanda yake shari'a kotu sai je gaya mar kaji kaji kaji kaji ga yanda aka yi sai ka tabbata ka bashi ce wallahi na bashi sai ce shi kina je ka jibi ka dawo washe gari sai alƙali ya tura ya kira wannan mutum da yanzu suka gaisa sai yake ce masa yanda muke jin labarinka a cikin gari cewa kai mutum ne mai amana mai tsoron Allah sai ce akwai dukiyoyi na al'umma wanda aka tara a mamlaka a masarauta to mun tattauna muka ga ba wanda ya dace a ɗauki kuɗin a danka sai kai kuma mun baka wuka da nama zaka iya sarrafa abin da ga dama duk abin da yake maslaha na al'umma ne zaka iya da su da ya gaya mar kuɗin yawansu sai mutumin ya ji kuɗin ai sun linka kuɗin da wancan mutum ya bashi ajiya sama da sau dubu wannan yasa ce mar ba za ka iya ɗaukan kuɗin kai kaɗai ba sai dai ka nemo mutane masu ƙarfi wanda za su ɗauki kuɗin amma da sharɗi kar ka gaya musu kuɗi ne ka ce kaya ne don a cikin jikunkuna suke da akwati sai ce masu amma sai jibi ka dawo ka zo da masu ɗauka sai mu je in baka kaga shi kenan shi kakan shi ta yanki saka kenan wuri washe gari da wancan mai bashi ya zo wurin a kyale ce na dawo sai sha martoje ka wurin wannan mutumin ka ce masa ya baka kudinka in ya ce ba zai baka ba ce mar zan kai kara wajen alkaliwa ne sai ce to shi kenan da ya je ya sai masu wani na dai dawo maganan kuɗi da sai shi ana ce baka bani ba sai shi to wani kaga Allah da ya sani kai ka san na baka ni na san na baka Allah ya san na baka yace amma in na fito na gaya mutanen gari cewa na baka mutane za a kare ta ni saboda an san ka da amana da gaskiya sai shi amma zan je in yi karanka wajen alƙali in ne karanka sai ya gurfanar da ni da kai a gaban kotu a gaban shi to sai mutumin ya yi tunanin cewa to ai an kai karan shi wurin alƙali kuɗin da zai an sa gobe maganar sa watsa kenan wurin da aka sai shi to ina zuwa sai shiga sai ɗauko kuɗin sai bashi sai je samu alƙali sai ya bani kuɗi na sai shi ke da wurin washe gari sai ga mutum ya zo da katta a bashi kuɗi alƙali ce kai dai baka da gaskiya baka da amana yace yanzu tsoron kada ka rasa kuɗin da za a baka yau in ka zo kai da mutane shi yasa ka bashi kuɗin shi bayan ka san yana banka sai cewa alƙali kuskure ne hakan ba zai faru ba ba zai ƙara faruwa ba alƙali ce ba da abin zan baka ta ce koma gida to wannan shine ɗabi'a ta mafi yawancin mutane amma har kullum abin da ke hikima ya zama tsakanin kai da ubangiji shine mai kyau shi mutum bakin abin da zai iya ma yabe ka ko kuma ya kushe ka in ya kushe ka ba ka da masoka a wurin Allah wannan ba matsala bane idan ya yabe ka ba ka da abin da za a yabe ka a wurin Allah yaban shi bai amfana ma komai Allah da tadda na'am to sai ke cewa wa huwa tarab du'aul muqimi lil musafir to kuma addu'ar da shi wanda yake zaune zai yi wa matafiyi shi kuma karantarwa ta addini ta umarce su ce astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik ni kuma ina bawa Allah ajiyar addininka da amanarka da kuma ƙarshen ayyukanka sahabiyu da hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullah bin umar radiyallahu anhuma shine abdullah dan umar Allah ya da shi da baban shi وجاء فيه يازو أسنى حديث قال سالم ابن عبد الله بن عمر salim dan abdullahi dan umar ya ce kana bin umar radiyallahu anhu ya kulu lil rajul abdullahi dan umar yakan gaya wa mutum idza arada safaran in ya nufaci zai tafiya ya ce mas'udun minni ka matso kusa da ni udi'uk in baka ajiya kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una waddi'uk in yi ma bankwana kamar yadda manzo Allah ke yi mana bankwana fa yaqul sai mutum ya faɗi wancan addu'ar قال الإمام الخطابي رحمه الله إمام الخطابي فدع الله مصر رحمه يسي الأمانة هنا أبن دعك نفي أمانة أنا أنا نفي أهله ومن يخلفه أمانة إيال شدكما وان زي بري وماله الذي عند أمينه دوكي ينشدك يورون أمين تتنش قال يسي وذكر الدين هنا أنا سيفدي الدين الديني لأن السفر mazannatul mashakka saboda tafiya wuri ne da ake tsammanin za a sha wahala farubbama kana sababan li ihmali ba'd umuruddin wani sa'i wahala takan sa mutun ya sakaci da addinin shi to shi yasa idan za mutun zai yi tafiya sai ka ce mas astaudiullah dinak ina bawa Allah ajiyar addininka kar mutun ya je ya sha wahala ya sha wahala har ya manta da ayyukan shi na ibada wani zaka samu wahala ta ishe shi ga lokacin sallah amma sai ce bari ya huta karshen ta yana cikin hutawa har lokacin sallar ya fita ba kuma ka ake so ba zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka guzurin tsoron Allah wa ghafara dhanbak ya gafarta laifinka wa yassara laka alkhaira haythu ma kunt Allah ya yassare ma alheri duk inda kake sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Anas bin Malik shine Anas bin Malik wal hadisu bi tamamihi cikakken hadisin huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar shi tsila da amince tabbata gare shi cewa jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsila da amince tabbata gare shi ya manzon Allah inni uridu safaran ina nufin in yi tafiya zawwidni kai mun guzuri fa qala sai manzon Allah ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka guzulun tsoron shi kale ce zidni karamin kale ce wa ghafara dhanbak ya gafarta ma laifinka kale ce zidni karamin kale sai manzo Allah ce wa yassara laka da khaira haythu ma kunta Allah ya sauƙaƙe ma alheri duk inda kake ma'ana ya zama in ka tafi alheri zai same ka shi yasa wani mai hikimar magana yake cewa a wai ya tafi gari shi amma tafiyan shi garin alheri yake nufi domin ba wanda zai tafi gari da niyyar shari sai dai ɗaiɗaiku daga cikin ashari sai shi to amma ban san wanne ne zai same ni ba ni dai abin da zai kai ni neman alheri sai dai ban sani ba ayyuhu ma yalini wannan ɗayan biyu zai same ni a alkhairul ladhi ana abtagihi am sharrul ladhi huwa yabtagihi shin zan samu alherin da shi nake nufi ko kuma sharrin da shi yake nufi na bana nufi shi zai same ni to idan mutum ya nemi tsarin Allah sai Allah ya tsare shi daga duk abin da zai zama barazana ga addinin shi wa fil hadisi aidan ya tabbata da cikin hadisi tanbihun akwai fadakarwa ala anna alladhi yuwaddi'u musafira ga wanda zai yi ban kwana ga matafiyi makhyar baina an yaqul akwai zabi tsakanin ya fada misla ma zukira kwatankwacin abin da aka fada fi hadisi ibn umar a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wa baina an yaqula misla ma dhukira fi hadha alhadis ko kuma ya faɗa abin da aka faɗa a wannan hadisin wal aula amma abin da yafi an yajma'a bainahuma ya hada tsakanin hadisan guda biyu fa yaqulu hadha taratan wa hadha taratan idan mutum zai yi tafiya wani lokaci ya faɗi wannan wani lokaci ya faɗi wannan domin haka karantarwa ta addini take idan ya tabbata mutum idan ya tabbata manzon Allah yayi abu na o'o ba ɗaya ba bi ba to wani sa'in in ka zo sai kai wannan wani sa'in kai wannan yanzu kamar addu'a bude sallah ya tabbata manzon Allah ya addu'a da kaza ya yi addu'a da kaza to idan ka tashi wata sallar ka karanta wannan wata sallar karanta wannan ya tabbata manzon Allah ya karanta tahiyya ba ɗaya ba ba bi ba to wani lokaci in za ka yi sallah ka yi tahiyya iri kaza ruwayan wani wani lokaci ka yi tahiyya iri kaza ruwayan wani kauluhu fadan shi da yace zawwadakallahu taqwa wannan du'a'un fi suratul ikbar addu'a ce amma a siga ta ba da labari ma'ana ku abin da yake nufi Allahumma zawwiduhu taqwa ma'ana Allah ka ba shi guzuli na tsoronka wa kadhalika taqdir haka nan zamu kaddara fi ghafara zambak wa yassara laka alkhair qawluhu fadan shi da yace haisu ma kun duk inda kake fi safari a halin tafiyarka wa hadarik da zaman gidanka wa inna ma qaddama taqwa fi du'a sai dai ya gabatar da tsoron Allah cikin addu'ar li'annar taqwa saboda tsoron Allah aslun fi jami'il ashiya'i asali ne a dukkanin abubuwa baki daya fal'abdu bawa almuwaffaq wanda aka yi mar muwafaka huwa almuttaqi shine bawan da ke tsoron Allah wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam kamar manzon Allah tsira da aminci bata gare shi ashara ila safari yayi nuni zuwa ga tafiya wannan ko lamma kana mazannat al-mashaqqa lokacin da tafiyar ya zama ana tunanin shan wahala a cikin shi wa rubbama so tari ya hasulu min musafir taqsiruhu a iya samun takaituwa fil ibada a wajen ibada wa kalamun saqif da kuma zantutuka wanda basu dace ba wa mujadala a iya samun gardama da sabani ma'ar rufqa tare da tawaga ko abokan tafiya da haka fada'a lahu bi an yuzawwiduhu taqwa bi an yuzawwidahu taqwa anan sai roki Allah Allah madaukin sarki ya bashi guzuri na tsoron shi ayil hifz Allah ya kare shi wasiyana ya tsare shi min hadhihi al-ashiya daga barin aiwatar da wayannan abubuwa wasabr Allah ya bashi hakuri ala ikamati fara'idillah a bisa tsaye da farlu na Allah madaukakin sarki wato duk koda mutum zai sha wahala a halin tafiye shi to sai Allah ya tsare mar addinin shi kuma Allah ya tsare mar harshen shi ba zai yi abin da bai dace yayi ba da sauran gaɓe baki daya gabar magana na 102 shine at-takbir wa tasbihu fi sayri safari yin kabbara da tasbihi a halin tafiya Jabir ya faɗa Allah ya dade shi ce kunna idza sa'idna kabbarna mun kasance idan muna tafiya sai muka hau kan tudu zamu ce Allahu akbar wa idza nazalna sabbahna idan ko mun sauka cikin rami mun yi gangara sai mu tasbihi mu ce subhanallah qauluhu fadan shi dai ce kunna idza sa'idna kabbarna ay kunna kullama sa'idna al-amakin al-murtafi'a min al-arab duk lokacin da muka hawo wurare masu tudu a ƙasa tuddai duwatsu da abin da ya kama da wannan kulna za mu ce Allahu akbar wa idza nazalna idan mun sauka sabbahana yana nufin kunna kullama nazalna al-amakin al-munkhafida duk lokacin da muka sauka a wurin da ke rami ne min al-ardi a ƙasa kulna za mu ce subhanallah wa takbiru inda al-irtifa kabbara yayin hawa tuddai istisharul likibriya illa wato nunawa ne ko ji a jika girmama Allah madaukin sarki wa ta'zimihi da girmama shi wa tasbihu amma yin tasbihi inda al-inkifaf idan mutum ya shiga rami ko gangare istisharun ji ne a jika litanzihi Allah ta'ala an kulli nafsin tsari Allah madaukakin sarki daga barin duk abin da yake tawaya ne abin da bai dace a sifanta Allah madaukakin sarki da shi ba to wannan sai ya zama sunna ce karantarwa ce ta manzon Allah ko da a mota mutum ke tafiya a yanzu idan ya hau wuri wanda yake tudu ne ya kabbara Allahu akbar idan an sauka gangare kuma ana gangarawa mutum ya ce subhanallah to sai ya zama cikin kulawa ta Allah da kuma amana ta Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ba kuskure Allah ya ce mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkatar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya na roƙonka Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawanta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ba muna roƙon ki Allah ka samu ƙarfin zukatan mu ka samu ƙarfin shaytani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani wa fil akhirati marhumin wa bi ta'atika amilin wa bi kitabika mutadin wa bi sunnati rasulika akhidin wa fil layli qa'imin wa bin nahari sa'imin wa li ni'matika shakirin wa li alaika hamidin wa fi ibadika salihin wa min al-bala'i mahfuzin ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى آلاء الليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين